أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كانوا يوم شدا جوة صفر جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبنا دري حدود أربعين kuma yau sha shida ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin a tuffatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi bala ibn taymiya yana mana bayani akan tantance wasu lafizza a matsayin lafizza ne da ake amfani da su da ma'anoni guda biyu lafazin nan a cikinsu lafazi ɗaya zai iya zuwa ya fa'idantar da abinda ake danganta shi zuwa ga ikon Allah da kuma ganin damansa da yadda ya tsara wannan duniyar ta gudana wanda shi ne ake ce masa alkauni kuwa ce alkauniya sannan akwai kuma ɓangare na biyu wanda shi kuma allah maɗaukakin sarki yana amfani da lafazin nan ne domin ya nuna yadda yake son abauta masa shi ne sai a ce masa addini ko a ce masa ashari'i ya lissafa mana wasu daga cikin lafuzzan sun kai wajen guda bakwai ko takwas to za mu tashi wa qala fil iradati diniyya Allah madu annabi Allah madaukakin sarki ya faɗa a inda ya faɗi nufinsa addiniya kuma nufi na addini yadda Allah madaukakin sarki yake son a bauta masa nufin Allah na bautarsa ba nufinsa na yadda ya ga dama duniyar nan ta gudana ba a a nufinsa na yadda yake son abauta masa shine al'iradatu diniya abinda Allah yake nufin mu masa wanda wannan al'iradatu diniya din ita ce take daidai da almahabba soyayyar Allah abinda Allah yake so kuma ita ce take daidai da arriba arriba wato abinda Allah madaukakin sarki ya yarda a masa wannan shine nufin Allah na addininsa nufinsa kuma na shari'arsa ya ce Allah madaukakin sarki ya ce yuridu Allah bikumul yusra Allah madaukakin sarki kullum abin da yake nufi da ku shine al-yusra ku samu sauki ya zama rayuwa ku ce sauki addinin ku ya zama mai sauki wala yuridu bikumul usra a kishiyar haka kuma Allah baya nufin kuda kunci da wahala shi yasa ka kalla duk wani abu na musulunci za ka gan shi Allah ya sauƙaƙe shi shi yasa duk lokacin da kake bauta ma Allah malamai suka ce sai ka ji kana jin kunci a wannan bauta ko ka ga akwai wahala matuƙa a ciki to a je a duba kai ne kila baka fahimci addinin ba ko kuma wanda ya baka fatawar to bai baka ta daidai ba amma addinin Allah ga baki ɗayansa sauki Allah sauki yake nufi da mu saukin nan kala biyu akwai sauki tun lokacin da ya farlanta mana yadda za mu bauta masa ya sauƙaƙa bautar ku duba sallolin nan guda biyar fa aka ce ni sannan a tsakanin asuba da azhar akwai tazara ka je kai ta harkokinka in aka yi sallah asuba raka'a biyu to daga nan kuma sauran lokutan din na mutum ne misali a ce an gama sallar asuba yanzu karfe biyar da rabi karfe biyar da rabi na asuba shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya har sha biyu zuwa sha biyu da rabi misali duk na mutum ne sannan idan aka yi sallah a zahar shi ma sai aka ba da tazara mutum duk lokacin shi ne wannan ya je ta sallah ya je ta harkokinsa ba a farlanta masa wata sallah ba ma damar yin sallah a zahar har sai alal aƙalli a samu kila awa biyu zuwa awa biyu da yan ɗoriya sannan sai a ce masa kuma ya zo ya la'asar in aka gama la'asar shi ma ya ɗau lokaci sannan a ce a zo a yi magariba haka nan bayan magariba a bashi wani hutu sannan ya zo ya isha'i ba a sanya rayuwarmu gaba ɗaya ta zama ta sallah ba sannan kuma sallolin nan gabaki ɗaya a duk sallolin da muke yi zai yi wuya a ce ga sallar da kila mun yi minti goma sha biyar muna yin ta asuba ita tafi tsawo da za a ce ga wani limami yana jan karatu ya kai minti goma sha biyar tsakanin raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku to sai a guje ma masallacinsa za a ce yana zafafawa kaga duk sauki kenan to wannan sauki a abin da ya shafi ita shari'a asalinta kenan sannan kuma na biyu sai Allah kuma ya sauƙaƙa idan kunci zai shigo sai Allah ya ce a'a ga sauƙi tafiya akwai wahala a ciki akwai kunci da wahala a cikinta sai aka ce to akwai sauƙi da aka sa idan tsananin ya zo ya zama akwai tsanani da aka samu zai zo kamar misalin halin tafiya sai ya ce tun da tafiya akwai wahalhalu a ciki wahal tafiyan nan ko da tafiya ce ta jin daɗi za ka yi ko a jirgin sama za ka yi akwai nau'i na damuwa da tafiya take da shi da take sama mutum to sai aka ce ba laifi idan mutum zai yi tafiya ya sha azumi kaga sauki ne sannan aka ce an sauƙaƙa masa sallar da ake yin ta raka'a hudu to yi ta raka'a biyu sannan sallolin da suka hada lokaci su biyu ne to ya halatta a halin da yake tafiyar ya jawo la'asar misali ya yi ta a lokacin azahar ko ya ja la'azahar ya kai ta lokacin la'asar magariba ya ga dama ya ja ta ya ƙiyinta a farkon lokaci ya kai ta lokacin isha'i ya ga dama kuma ya jawo lokacin sallar isha'i lokacin ta bai yi ba ya yi ta a lokacin sallar magariba kaga duk sauki ne wannan sauki idan kunshi ya ji jiro to kaga yuridu Allahu bikum al-yusra Allah nufin sa a shari'ar sa addinin sa shine ya zama mun samu sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da kunshi azumi sai aka sanya mu ba a ce duk shekara mai ta azumi ba har ma manzo Allah sai ce la sama man sama dahar duk mutumin da ya azumin tsawon shekara bai huta ba to nan ba azumi yayi ba so daga baya cin burgewa a ce tunda wannan ba za su zama mai karatun kaga ba a ce shekara duk mutum ya ta azumi ba manzon sama karai ce la sama man sama dahar duk wanda ya azumin shekara guda bai ya azumi ba bai da lada a wurin Allah shi yasa baya cikin burgewa ka ce wai ga wani ko waliyi ne shi ana ba da tarihinsa a ce ga baki ɗaya azumi yake yi annan sama ya ba da ƙa'ida na sama man sama dahar sai aka ce a shekara azumin da ya waje ba a gare mu shine azumin wata ɗaya tak shine ramadan idan mutum ya azumin nan na ramadan to duk wani azumi da zai yi ba wajibi ba ne sai dai idan yana neman lada in yana da wayau yana da dabara so yake ya samu lada da yawa to shi kenan sai ta azumoman nafila amma ba ya azumta shekara ga baki ɗaya ba kaga duk wannan sauki ne da Allah yake nufin mu da shi a shari'arsa a addininsa baya son mu sha wahala amma wannan saukin kowa ya bi shi kaga ba kowa yake bin sa ba ba kowa bane ya yadda da abin da Allah ya yadda da shi kuma yake so amma shi ne abin da Allah yake so yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah a nufinsa a shari'arsa yana nufin ku da sauki baya nufin ku da wahala kaga shine wannan ita kanta sallah mutum ya dauke ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa muttaji'an wa in lam tastati fa ala jabbik asali ke sallah a tsaye wannan sallar da aka ce ba a wuce minti goma sha biyar to tare a irin ɗabi'ar mutanenmu to sai aka ce in za ka yi ta ka yi ta a tsaye idan ba za ka yi a tsaye ba to ka yi a zaune idan ba za ka yi a zaune ba to kishin gida idan ba za ka yi kishin gida ba ma ya kwance kawai kawai kana imani kana nuni haka da kanka kawai shi ke kuma sallaka ta yi kuma ma damar kai sallan nan a irin wannan yanayin alhali ka kai matsayin kai sallar a cikin irin wannan yanayin to Allah zai baka cikakken lada kaman kayi sallan ne a tsaye to kaga duk wannan kenan wal iradatu diniyya wannan al iradatu diniyya nufin Allah a addinin sa misali ne wannan kada mu sha wahala Allah bai san mu sha wuya shi yasa sai so ka mana addinin sannan Allah ya sake cewa yuridu Allah li yubayyana lakum kullun Allah madaukakin sarki yana son ya bayyana muku addinin sa ne ba koyo a cikin addini shi yasa ba wani abu da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koye shi komai manzon sama ya bayyana hatta yadda za a shiga ban daki a tsuguno a bayan gida in bawali ne ai bawali sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya zami komai ya bayyana mana ababen da suka halatta mu ci ya bayyana mana ababen da basu halatta mu ci ba ya bayyana mana ababen da ya halatta mu sha ya bayyana mana ababen da bai halatta mu sha ba ya halatta mana ya bayyana mana matan da ya halatta mu aure su da kuma wanda da bai halatta mu aure su ba komai sai da manzon Allah su sama ya bayyana mana abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah sai da manzon Allah sama ya nuna mana abin da zai sa mu nisa da Allah sai da manzon sama ya tsoratar da mu ya bayyana mana duk abin da zai kai mu aljanna ko mun kankantar sa sai da manzon Allah sama ya nuna mana duk abin da kuma zai kai mu zuwa ga wuta ko mun kankantar sa manzon Allah sama bai koye shi ba sai da ya bayanin sa kaga wannan nufin Allah yuridu Allah li yubayyana lakum kullum Allah nufinsa shine bayyana muku ku gane yadda addininsa yake wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shiryatar da ku hanyoyin waɗanda suke kafin ku ya suka bauta mata wa ya tuba alaikum kuma kullum Allah yana son ya ba ku ikon ku tuba domin ya karɓi tuban naku kamar yadda muka shafa dan aka ce taballahu alaihi malamai suka ce ma'anoni biyu yake da su taballahu alaihi ai a'tahu Allah taqata tawbati fataba ma'ana ta farko ita ce Allah ya ba mutum ikon tuba wanda Allah bai ba shi ikon tuba ba ba zai tuba ba sannan ma'ana ta bi ta تاب الله عليه أي قبل الله توبته ألا يكن توبنسا كاجا تاب الله عليه أعطاه طاقة التوبة فتاب فقبل توبته ألا يبا متين إن كن يتوب إذا يتوب سيكما ألا يتوبناك توبا توشيني ألا أشكن نفنسا ينا سم توبا كما ينا سم يكن توبا والله عليم حكيم الله مدوكسين سركي مسني ne mai cikakken sani hakimun kuma mai cikakkiyar hikima hikimar sa a cike take abinda ake ce ma al-hikma shine amfani da ilimi a inda ya cancanta ai amfani da shi shine ake ce musu al-hikmatu yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira ko ولقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب دو وانا الحكمة شيني سنية إلمي أين دي تنشنت أي أيكي دش أين دي تنشنت أسنياش شيني أكي تمسع الحكمة to kun gani so da ka nan iradar da Allah yake nufi yana nufin irada diniya shar'iyya nufinsa na addininsa abin da yake so a addininsa abin da yake nufi ya Allah yake son mai masa addininsa kun wani al'iradatu diniya ke sannan ya sake buga misali fadin Allah da ya ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj ma yuridu Allah wallahi Allah baya nufi a cikin addininsa li yaj'ala alaikum min haraj da ya sanya muku wani kunci ko mun kankanta kunci babu ko mun kankanta kunci to ba shi a cikin shari'ar musulunci addinin musulunci zallar sauki ne ku duba aikin hajji yanzu da Allah ya ga dama sai ya ce mana to duk wanda zai je aikin hajji ba a yi zai shiga jirgi ba kai ya hau jirgin sama sai dai ya taka ƙasa ya taka kafarsa sannan kuma Allah da ya ga dama ba zai ce mani a ilaihi sabila ba kawai sai ce kowa ta yi aikin hajji manzo Allah sallallahu ya zo yana bayani akan aikin hajji yace inna Allah qad farada alaikum alhajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin hajji ku je aikin hajji sai ya shigo daga nan sai aka samu wani sahabi da ake ce mishi al-aqra ibn habis sai ya ce a fi kulli amin ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah duk shekara sai mun je manzo sama ya ce a law qultu hala wajabat alhajj marratan fama zada fa huwa tatawwu shi da na aida da dalilin da akwai dalilin da zai da ana nufin duk shekara ne sai na faɗa zan ce inna Allah qad farada alaykum alhajj fi kulli amin fahujju amma manzo sama bai ce ba ce da na ce e to la wajabat da tilas ku ce kun yi a wata ruwa manzo sun ce wala mastata'tu kuma wallahi ba za ku iya ba a ce kowa duk shekara sai ya jin aikin hajji wani ma har ya gama rayuwarsa ba zai je ba ka gani mani saba ilayhi sabila sai shi alhajju marratan hajji so da yake yi na wajibi fa ma zada fa huwa tatawwu'un da abin da ya karu to nafila mutum yana neman ƙarin lada ne a wajen Allah maɗaukakin sarki amma hajjin wajibi sai da istita'a bayan istita'a kuma idan mutum ya je so ɗaya to ya sauke farali sannan aikin hajjin nan idan aka tashi za a tafi sai aka halatta hanyoyin sauƙaƙawa in yanzu misali da za a ce akwai wata kwamfuta da aka yi ta irin yadda take aikawa da saƙo kamar kyaftawa da bismillah to sai a ce ga wani jirgin sama an yi tsaftawa da bismillah kawai mutum da zai hau jirgin ne yana hawa kawai sai ya rufe idan shi kawai sai ya gan shi a kasar makka a kasar saudi arabia to ba laifi ya je yakin hajji a ciki haka duk sauki ne sannan a hajjin da aka tashi sauƙaƙawar sai aka sa shi ba a sa shi nau'i ɗaya ba wanda ya ga yana da iko ya tabatturi wanda ya ga yana da iko ya kira ne wanda ya ga ifradi zai yi ifradi dukkanin su nau'ukan aikin hajji ne da sun tabbata a sunna duk wanda mutum ya yi daidai iyaka dai tamattu'i shine a gaba wanda ya fi ya fi su lada domin shine akhiru al'amrain lil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine karshen aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sauki ne wannan sannan manzo Allah sama ranar ranar sallah ranar goma ga wata da ake yin ayyuka guda biyar a kuma jera suke in aka tashi ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah babba kenan a aikin hajji to abu na farko da ake son mutum ya fara shine jifa idan ya gama jifa ya wuce ta kuma kai je tsawafin ifada in ya gama tsawafin ifada ya sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan kuma sai ya dawo mayanka amina sai ya yanka in ya gama sai ya wuce shi masa sai ya yi masa aski shikenan ya gama aikin hajjinsa tsoha tsohon kwanakin mina to sai aka rika samun kurakurai sai wani sahabi sai zo sai ce ya ma'aikin Allah wallahi sai da ne tsawaful ifada sannan na zo ne kaza sai wani sama ya ce je ka kai ba komai wani ya ce ya ma'aikin Allah sai da ne aski sannan ne yanka maza sama sai ya ce izbah wala haraj je ka kai yankan ka ba komai mai riwaya ya ce fama su ila في ذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال فعل ولا حرج ba a taba a ranar da da duk tambayar da aka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce masa an jinkirta wani abu ko an gabatar da shi sai ce je ka kai ba komai ki sauki ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah bai son ya samu kunci ko kwara ɗaya a cikin addinin walakin yuridu li yutahhirakum abinda Allah yake nufi shine kawai ya sa ya sa ku tsarki ku zama kun tsarkaka ku tsarkaka a zuciya sannan ku tsarkaka a gaɓoɓinku ku tsarkaka a tufafinku sannan ku tsarkaka a wajen da za ku bauta masa ku tsarkaka a makwancinku duk inda kuke ku zama masu tsarki nan ƙarishen bayani ne a game da farlanta mana alwala da aka yi ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه سيش ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون الولاء كي بياني كذوب الولاء تكن صوتي ذاك يتا إتما سيأك باك ذاتي in son samu ne ka wanke so uku uku in ba ka yi uku uku ba to ka wanke so biyu idan kai ɗaiɗai ma ya isa ku duba ita kanta taimama sai aka ce taimama idan ba ruwa to a yi ta malamanmu suna faɗa suna cewa ilan bi anna mujibat tayammumi yarji'u fi tahsilihi lil adabi ke ka sani abin da ke jawo a yi taimama shine idan mutum ya samu rashi rashi rashin ne sai suka ce adamul ma'i ko adamul qudrati ala isti'malihi ko kuma adamu al-wusuli ilayhi ko kuma adamu kifayati adamu wujudil ma ya zama kwata kwata baka samu ruwa ba to kai taimama baka samu ruwa ba sai aka ce to yi taimama kaga adamu wujudihi ce adam wujudil ba sai adamu qudrati ala isti'malihi sai ga ruwan amma ko mutum bai da lafiya yana zazzabi rawar sanyi ma yake yi ko akwai ciwo a jikinsa ciwo na miki ta da in ya zuba ruwa to zai zai samu zafi mai tsanani kila ma ciwon ya zama bai warke ba har ya zama masa wani gambo na daban kila kuma ya jawo masa ya daɗe bai warke ba kai kila ma zai iya sa wannan ciwon aka zuba mishi ruwa ya zama sanadiyar mutuwarsa to sai aka ce ne ya yi taimama kaga sauki ne wannan sannan ga ruwan mutum yana hangen shi amma ba zai iya kaiwa zuwa gare shi ba sai ya zama ga rijiya can amma kuma ga wani katon kumurci nan ya zo ya zagaye rijiyar ya fata kai jira yake ka zo wajen ya yi abin da ba shi kenan ba to shari'a bata ce ka je ka kai kanka ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kan ku je ku jefa kanku zuwa ga mahalaka sai ka samu ruwa kai kai kai sai ka samu kasa kai kai taimama ka je kai sallah da kai da wanda ya alwala duk matsayin ku dai a wajen Allah kaga sai kuma adamu kifayati ga ruwan amma kuma mutum yana da bukatar ya sha ta yadda in ya sha to ba za a samu ragowar da zai yi alwala da shi ba to da aka sai shari'a sai ta ce ya shanya ruwan shi kawai ya shanya ruwan shi ya koshi in ya shanya ruwansa daga nan kuma sai ya zo ya taimi mai sallata sallata ta yi don Allah a wani addinin ne za ka samu wannan saukin in ba musulunci ba kaga duk sauki ne ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya son ya sa muku kowane irin kunci a cikin addinin kaga wannan irada Allah ce diniya haka yake son addinin sa ya zama addinin sa ya zama mai sauki shi yasa manzon sama da ya tashi fassara sai ce inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba wannan addinin da kake ganin sa addini ne mai sauki inna hada dina yusrun addinin musulunci addini ne mai sauki dukkan wanda ya nemi ya tsananta a cikin addinin nan to kowaye shi illa galabahu sai addinin ya rinjaye shi ba zai iya ba kaga wannan nufin Allah ne na shari'arsa amma a gefe guda wa qalatil iradatil kauniyya amma a nufin Allah ne yadda yake son duniyarsa ta gudana ba addininsa ba yadda ya ga dama duniyar nan ta gudana kuma bai bautar da mu akan wannan ba abin da ake bukata shine ne yadda kawai cewa Allah shi ke gudanar da duniyarsa amma bacin wannan ba a ce mu sa kanmu a ciki ba sai ce walau sha Allahu maqtatal da Allah ya ga dama da wanda suka rika kisan kai tsakanin junansu da ba su yi ba walakin Allah ya fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana aikata abin da ya nufa idan Allah ya nufin abu to ba wanda ya isa ya hana shi ku kalla wannan walakin Allah ya fa'alu ma yuridu shin Allah yana son aika kisan kai amma kuma shi ya nufa shi aiki kisan kai shi ya kaddara aiki kisan kai amma baya so a hukuncin tsakaninmu sai ya sa mana cewa haramun ne amma kuma shi ya kaddara haka ta faru shi ya nufaci haka ba nufinsa na soyayyarsa ba ba nufinsa na addininsa ba ba nufinsa na shari'arsa ba a'a nufinsa na ganin damansa a matsayinsa na mai iko shi ya kaddara da bai kaddara ba da ba za a yi ba to kaga ba za ka zo kafa hujja da wannan ba ba ka kafa hujja da al-iradatul kauniyya nufin Allah ne kuma Allah bai bautar da mu da shi ba to daga Allah shi ya nufin masu kisan kai su ta kisan kai su ta kashe junansu kaga irada kauniyya ce a wata aya ce faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ya nufin ya shiryatar da su da shi ya shrah sadrahu lil islam sai Allah ya wanke zuciyar shi ya zuba musulunci a ciki sai ya zama duk wani abu na musulunci ya ma mutum sauki shine ya shrah sadrahu lil islam kaman can yadda ya ce ma manzo Allah sallama alam nashrah laka sadraka ashe ba mu wanke maka zuciyarka ba zuciyarka ta zama tsaftaciya wa man yurid an yudhillahu wanda kuma Allah ya nufin ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyqan haraja sai Allah ya sanya kirjinsa ya kasance bayyikan mai kunci harajan wanda ya kasance matsatse ka annama ya sa'adu fi sama idan ana umarta shi da wani abu na addini fa ka annama ya sa'adu fi sama sai ji kamar an ce ya hau sama ne sama can fa ta gaskiya ba saman bene ba sai ya ji kamar an ce ya hau sama ta bakwai kai sama ta ɗaya ma nan kusa kusa kaga wannan irada Allah ce kauniya shi ya ga damar haka Allah ya sanya wasu su kasance masu son musulunci masu aiki da musulunci masu nisantar abin da musulunci baya su sannan ya sanya wasu kuma su zama ne makiya musulunci ba sa kaunan musulunci ba sa son nufin Allah ne nufin Allah ne ba a ce ka yi aiki da wannan ba ba ruwanka a ciki abin da ake bukata shine ka yadda ka yadda cewa Allah shine ya kaddara haka shi ya ga daman haka ya faru mun gane? mun gane? malamin jami'a so yake mu tantance waɗannan abubuwan domin wasu sun halaka ta sanadiyarsu ba su bambanta abin da yake na addinin Allah abin da Allah yake so a masa da kuma abin da ya ga daman ya faru ba hannun kowa a ciki shi ne fa duk bayanin da yake mana nan nufin Allah a addininsa daban sannan nufin Allah a game da gudanar da duniyarsa daban yadda yake son duniyarsa ta gudana daban yadda ya nufata kenan sannan kuma yadda ya ke so a bauta masa kuma daban wa qala nuhu alaihi salam sannan annabi nuhu alaihi salam yace wala yanfa'ukum nushi wallahi na san nasiha ta ba za ta muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum ko da ni na yi nufin in muku nasiha in kana Allah yuridu an yuwiyakum idan Allah a nufinsa shine ku bata duk san mai wa'azi da mutane su shiryu idan Allah bai nufaci su shiryu ba to ba zai ba ko ya fi kowa fasaha a duniya ya gama duk abin da zai iya yi amma ya sani shirya na hannun Allah ka ganin irada ce kauniya ga annabi nuhu alaihi salam yana faɗa ma mutanensa yana cewa ko da na muku nasiha kuma ina son ku shiryu to idan fa Allah bai nufaci ku shiryu ko ba za ku shiryu ba in Allah ya riga ya kaddara muku bata za ku yi nufinsa shine ku bata to duk wa'azin da zan muku duk nasihar da zan muku ko da zai zama kaina ma na fito da da an ganna kawai za a ga kaina na na tartatsin nasiha ne in nasiha tartatsi take yi to ba za ta yi muku amfani ba kaga wannan irada Allah kauniya ce haka Allah ya ga dama ya tafiyar da duniyarsa ba wanda zai masa shishiki wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yace inna ma amruhu yadda lamarin Allah yake idza arada shay'an idan ya nufin wani abu an yaqula lahu kun fayakun sai ya ce ma wannan abin zamo fayakunu sai wannan abin ya zamo kaga ba za ka zo kafa hujja da wannan ba ka ki bauta ma Allah duk iradarsa ce kauniya ba iradarsa ba ce shar'iyya bai shafi addininsa ba a'a ya shafi gudanar da duniyar ta yadda ya ga dama duniyar nan ta yi ta zama shi yasa ai daga cikin kun faye kunu dinsa ne ya halicci annabi adam alaihi salam ba uwa ba uba kamar yadda muka faɗi a wancan karatun ya halicci hawa daga uba amma ba uwa sannan ya halicci annabi isa alaihi salam daga uwa ba uba sauran mutane kuma sai ya mai dukkaninsu sai ya halicce su da uwa da uba ko dai ya kasance uban nan na gaske ne ko kuma ya kasance uba ne na ƙarya dole ya zama akwai uban mutum kaga wannan tsarin Allah ne haka ya ga dama ya gudanar da duniyarsa amma kaga yanzu nan ai ba za ka zo ka ce to ai tunda Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to ni yanzu abin da zan yi shine ni ba zan taba yin aure ba Allah ya gida ma ya ban da sai ya bani da kamar yadda ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba shikenan sai a jefo min da daga sama a gan shi gashi nan kawai duk kuma duniya ta shaida cewa dan na shi ne gashi nan da sunan shi da sunan shi an rubuta cewa dan wani ne tafi gidan wani kaga wannan hauka ce amma kuma shin a nufin Allah Allah ba zai iya haka ba Allah zai iya haka amma kai ba a hukunta ka da wannan ba me hukuncin da aka maka nufin Allah shine kai aure aure na shari'a sai ka samu ɗa ta wannan hanyar ina jin mun gane ai to shine wannan al-iradatul kauniyya sai na gaba wa qala fil izni dini sannan sai lafazin al-izmu shi ma shi ma ya kasu gida biyu akwai al'iznu diniyu akwai al'iznu kauniyu akwai ba da izini na Allah na addininsa abin da ya mana izinin ne a cikin addininsa akwai kuma ba da izini a yadda ya ga dama duniyar nan tasa ta gudana ba hannun wani a ciki a game da ba da izini na addini ya ce ma qata'atun min linati a lokacin da aka yi aka yi yakin banun nazir banun naziri yahudawa ne daga cikin yahudawa nau'i uku da aka yi su a madina manzon sama ya zo ya tarar da su a madina akwai banun naziri akwai banu qainuqa sannan akwai banu quraiza to banun nazir su ne na biyu a kora akwai kissa an sha bamu ita da ta faru duk da wasu malaman hadisi suna da maganganu akan sanadinta cewa banun nazir bayan an yi wasu yaƙoƙa tun da dama akwai sulhu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina shikenan da aka yi wani yaƙi shikenan sai banun nazir sai suka aiko mu manzo Allah sama cewa gashi akwai sulhu tsakanin shi da su amma kuma an kashe musu wani dan uwa aka ce manzala sama saboda tawazu'unsa da son zaman lafiya sai ya tashi da kansa sai ya ɗibo su sahabbansa kwaranni sai ce mu zo mu tafi unguwar banu nabi domin mu je mu sulhunta tsakaninmu da su manzala sa ma ya aika musu cewa ga nan zuwa miyagun bayi yahudawa tuba babu sai suka shirya ɗaya ya tsaya a bayan katanga inda manzala sama zai zauna sai idan manzon sama ya zauna sai ya tu wani mungulelin dutse ya zo ya fada kan manzon sama ya fasa masa kai ya mutu shikenan manzon sama ya taso ya zo ya zo ya zauna a kissar ko a riwayar sai aka ce sai mala'ika jibril ya zo da sauri sai ce manzon sama ya tashi yana tashi sai dutse ya faɗo ya faɗa a ƙasa manzon sama ya ce to tun da sun wawwara alƙawari to shi ke ya halatta yanzu a yaƙe su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da shi da sahabbansa suka zo aka zo aka yaƙi banu nabi wanda sai da Allah ya saukar da sura su kutun da guda akan wannan huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أخذوا أكا يا كيسو أكا يمس فتا فتا ƙarshe manzon sama ya ba su izini ya umarce su cewa kowa an yadda ya ɗauki abin da bai wuce kayan raƙumi ba ya lafta ma raƙuminsa duk kayan da zai da suka ga sun ɗibi kaya sun lallabta ma raƙumansu kaya sun fara fita shikenan kawai sai suka fara rusa gidajensu da kansu yukhribuna buyutahum bi aydihim kawai sai suka kama gidajen sai suna rusawa suna ce ma musulmai a zuciyarsu kenan ba za ku samu komai ba shikenan wa aidil mu'minin sai mu'minin sai su wa ba mu taya ku in ba yahuda ya tsalle ya hau ya sa wani katon karfe ya rusa gidan shi sai mummuni ma daga cin sabon masa sama shi ma sai je ya taya shi in ya dauki katangar gabas sai musulmi ya dauki katangar yamma a rusa gidan to bayan duk an gama yakin shine Allah madauki sake so kada suratul hashr aka yi bayanin ga abin da ya faru ga abin da ya faru Allah ya faɗa mana darussan da ya kamata mu ɗauka a ciki to shine Allah yake faɗi yake cewa ma qat'atun min linatin ai ba ku yanke wata bishiyar dabino ba ita ce lina duk da malaman tafsiri sun ambaci wasu maganganu sai ta kai kaza sannan ake ce mata lina amma dai a fahimta ta kusa kusa in an ce allina ana nufin annahi bishiyar dabino ko an nakhla ka bishiyar dabino ita ce allina allina kenan to sai Allah ce ma qata'tum min linatin ba ku sara wata bishiya ta dabino ba aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma kuka kyala wannan bishiyar ta dabinan tana kan tuwasinta ba ku sare ba fa bi iznillah Allah ne ya ce ku yi haka shi ya ba ku izini domin ai shi ya halasta muku jihadi yana cin addini wal yukhziyal fasiki kuma Allah ya haka ne domin ya kunyata fasikai fasikai nan ai alkafiri ne kenan kafirai ake nufi nan alfisku nan alfiskul akbar ne kafirci ake nufi domin ai suwa ake magana kan su ana magana kan yahudawa ne to kun ga nan gashi Allah ya ce fa bi iznillah Allah ne ya ba ku izini ya halatta muku malamai suka ce bishiyoyi a garin kafarai a nan an ce maqatatun lillinati bishiyoyin garin kafarai idan musulmai suka shiga yaƙi a lokacin da ake yaƙin musulunci to bishiyoyin kafarai sun kasu gida uku an kasa su gida uku a shari'ar musulunci idan musulmai suka shiga wani gari na kafarai suna yaƙi da su a ƙarƙashin tsarin yaƙi na musulunci tsarin yaƙi na musulunci kullum in aka tashi bayani kan yaƙi sai mun nanata cewa tsarin yaƙin musulunci ba tsarin son zuciya ba ba tsarin wasu su zo su kirkiro wani abu kawai ba ko wani ya zo kawai ya tara wasu ya ce shi kenan ya kafa ƙungiya shi kenan sun kaddamar da jihadi ba shi ba na musulunci shi ko jihadin musulunci yana da ka'idoji daga cikin ka'idojin jihadin musulunci ba a fatan yanzu ba a zuwa kawai ana zaune lafiya lau kamar muna kawai sai ka zo ka ce Allah kawo yaki wannan annabi sama ya hana la ta tamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiyata kada ku sake ku fatan Allah ya hada ku da magabtan abokanan gaba kullun ku rika roƙon Allah zaman lafiya wannan shine abu na farko abu na biyu in yakin ya zo to fasbutu to a tabbata ba guduwa shi yasa duk waɗanda kake jin suna cewa jihadi ya zo jihadi ya zo wallahi in ya zo sai sun gudu duk wanda ya gaito jihadi ya ce a kawo yaƙi yaƙi ya zo to idan yaƙin ne ya zo sai ya ruga da gudu amma wanda Allah ya taimake shi ba gayyato shi ya yi ba amma yaƙin ya zo to shi ne yake tabbata to shi ne da sannan na uku dole jihadin ne ya kasance ta rayati amirin muttafaƙin alaihi ya zama shugaban da za a yi yaƙi a kansa shugaba ne wanda aka yi ittifaki a kan cewa shugaban musulmai shi yasa shugaban wata ƙungiya ba zai zo ya ce a zo a yi jihadi ba a'a sai shugaba na ƙasa wanda yake da iko yake da sojoji yake da 'yan sanda yake da kotuna to shine zai ilanin shine zai sanar da cewa a zo a yi jihadi na musulunci sannan na hudu dole shugaban ne ya san a'a ya zama an san shi in an ce kwamanda ne to a zama an san shi musulunci a jihadinsa babu shugaban tare ka noke ai ta neman shi ba a san inda yake ba ya ma rika sa fuskoki kala kala yau ya sa waccan fuskar shi kenan jibi ya sa waccan fuskar gobe an san sunan shi wane gobe ya canza suna a shugaban nan sai an gan shi shi yasa manzo sana ya ce duk mutumin da ya man qatala tahta rayatin ilmiyatin fa mata mata mautatan mitatan jahiliyya duk mutumin da ya je yaki a ƙarƙashin shugabancin wani shugaba wanda ya kasance ba a san shi ba raya ilmiya daga cikin fassarorin da malamai suka fassara raya ilmiya la yudra hamiluha ba san wa ke rike da tutar ba raya ilmiya kenan manzo sun ce to in aka kashe shi yayi mutuwar jahiliya mutuwar maguzanci ke kaga da haɗari me yasa musulunci ya sa ƙa'idoji a jihadi so da jihadi tashin hankali ne to tashin hankali shi yake buƙatar a ce an sa masa dokoki an sa masa tsaro abinda zai zama ba haka nan kawai kowa wasu za su zo su ci su koshi ba shi kenan kawai sai su ce sun kaddamar da jihadi to idan aka fita wannan jihadin me waɗannan sharɗan ko wasu daga ciki tunda ba duka sharɗan muka ambata ba to idan aka je aka tarar da akwai bishiyoyi a garin kafirai waɗanda ake yaƙar su malamai suka ce sun kasu gida uku babban malami al'imam ibn nahas ad-dunyati a cikin littafinsa masharul ashwaq ila masari'i al-ushaq littafi ne da ya rubuta shi akan jihadin musulunci a ciki yake cewa bishiyoyin nan kala uku akwai bishiya ta farko nau'in bishiyar farko su ne bishiyoyin da suka kasance sun kare tsakanin musulmai da kafirai ta yadda kafirai za su iya makewa a cikin waɗannan bishiyoyin su riƙa kashe musulmai ko kuma idan su musulmai za su kai musu hari kamar misali in harbi ake da bindiga ko da kibau ko za su yi amfani da majaujawa su jefa musu to bishiyoyin nan za su kare su malamai suka ce wannan bishiyoyin a tare su to shine kaga na Allah ce ma qat'atu millilati ba wata bishiya ta dabino da za ku tare kaga bishiyar da ya halatta a tare kenan na farko kenan akwai na biyu su ne bishiyoyin da suka kasance musulmai idan suka tare su to za su cutu domin me kila a cikin bishiyoyin nan akwai abincin dabbobin da musulmai za su rika ɗiba su ba dabbobinsu a ciki su kansu akwai abin da za su ci a ciki to malamai suka ce irin waɗannan bishiyoyin su ko ba a sare su shine aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha kaga sun an bar su kenan shari'a ta ce a bar su sai bishiyoyi na uku su kuma su ne bishiyoyin da musulmai ba za su cutu ba idan sun sare su ko sun bar su iyaka kila da za su sare su kawai abin da za su yi amfanin wannan sarewar ita ce su sa makafarai hushi su ji bakin ciki to anan su ma ya halatta in an ga dama a sare in ba a ga dama ba ka a sare su to kun ga shine fa bi iznillahi da Allah ne ya ba da izini a sare ko kuma Allah ne ya ce ka a sare to kun ga al-iznu shar al-iznu dini kenan so da kan aka je yaƙi ya yi wannan shi yasa yanzu babin jihadi a musulunci yana ɗaya daga cikin babubuka masu faɗi kuma shara'i ne duk sojan musulunci sai ya san waɗannan hukunce-hukuncen yasa lokacin da aka fara irin wannan rigingimin nan namu na Najeriya matasa suka zo suka fara kaddamar da abin da suka kira jihadi suna kashe mutane a cikin tattaunawar da wani malami yake da irin waɗannan matasan yace tsakanin ku da Allah a cikin ku nan waye haddace suratul anfal da suratul tauba cikin su ko dai babu yace to ya za ku ku yi jihadin musulunci ba ku haddace suratul anfal ba ku haddace suratul tauba ba wanda su ne surorin da suka yi bayani akan yadda hoto na jihadin musulunci yake amma idan shaidan ya kada ya kada kubansa idan shaidan kai ya kada kidan ya kada gangarsa to sai ka samu waɗanda za su bi shi da yawa kuma duk bayanin da za a musu ba za su ji ba Allah ka shiryatar da mu ka tsare kun ga nan izinin Allah ne Allah ne ya bada izini cewa idan an je a cikin hukunce hukuncen da suka shafi jihadin musulunci to a kalli waɗannan bishiyoyin na kafirai wace bishiya ce za a tare wace ce kuma ba za a tare ta ba kaga fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiki Allah ya ba ku wannan hukuncin ne da izinin sa domin me wal yukhzi al fasikin ya kunyata kafirai yahudawa su ji kunya su tozarta وقال تعالى في الكون أما أجمد لفظينا الإذن كما إن أكي أمفان دشي أمتين كوني أكي نفي فإن الله مدوك تنسكي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد ما سسهري بس إسس توتد ونفع إلا بإذن الله سيد إذن الله نعم إذن الله الله نيسا سسي إنسي لا تتسام kaga bi iznillahi ai Allah ne ga damar shi yasa sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne zai iya yiwa a ma mutum kuma ya kama shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu tawaidoji da addu'o'i da za a yi domin Allah ya tsare ka daga sihiri tabbas akwai sihiri a musulunci kuma huwa haqiqatun laysa khiyalan laysa khayalan haqiqa ne shi tabbas yana faruwa ba kamar yadda wasu ke cewa in ka ji a ranka an maka to za a ma ba a'a Allah zai iya jarraba a ma shi yasa sai aka ce ka rike addu'o'i sihiri ba yi da wani maganin da ya wuce addu'a ka rike azkaru sune sune bulletproof sune masu baka kariya daga Allah in kana yi sai Allah ya tsare ka duk abin da Allah yake so ya nuna mana gaskiya ne to so tari sai ya aukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya jarrabu manzo Allah sallama fasuhira aka ma manzo Allah sallama sihir kuma sihirin ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin a koyar da mu idan da sihirin nan zai afku kuma to ya za a yi magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance kafin nan sihirin da suka ma manzala ta salama manzala ta salama sai ya zo bai shafi addini ba bai shafi isar da wahayinsa ba amma abin da ya shafi rayuwarsa sai manzo sama ya ga kaman ya zo wajen matar shi amma kuma sai ya ga ashe ba wajen ta yake ba abin ya ta damun manzo Allah ta salama shi ke na ran nan manzo sama yana kwance sai wasu mutane guda biyu sai suka zo suka tsaya masa hadisi yana cin bukhari ɗaya tsaya a kafarsa ɗaya tsaya a kansa sai ɗaya yana cewa matsububun huwa matsubub ai mas'ul ce sihiri aka mishi shi wane ne ya masa sihirin nan aka faɗi sunan wanda ya yi wani ba yahude ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to a nan sai a suna firar mala'iku ne Allah ya aiko su shikenan sai ɗaya ce to yanzu ya zai a warware ce ai a karanta kul huwa da falaki da nasi shi kenan kul huwa falaki nasi sai manzo sama ya tashi daga bacci so da aka sai ya shiga gida da sauri yana minna nana shi sai ta ganshi shi ya ma'aikin Allah ne ya faranta maka rai haka ya ce ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru Allah ya kubutar da ni daga wannan hatta rijiyar da aka yi wannan kulumbotan aka sa a ciki Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka je aka ciro wannan abu da aka kulla aka kulla aka kulla na sihiri aka bata shi shike manzo sama kuma ya ci gaba da rayuwarsa cikin jin daɗi to kaga nan Allah ta'ala yana so ya nuna mana cewa sihiri zai iya afkuwa shi yasa sai ya aukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga izinin Allah sai Allah ya ga damar ya faru in kuma Allah bai ga dama ba sai ai ta yi ai ta jefowa ai ta jefowa a jefo so biliya ba ma iyaka amma ba zai samu mutum ba kaga wannan al'iznul kauniyyu ne haka Allah ya ga dama shi yasa ga yan sihirin nan ana ganin su su hau motoci su gina gidaje su ta kaza har ma a ce musu malamai kuma sihiri suke yi matsafa sosai a cikin al'umma shi ke nan su su sun kai mutum ya zo ana yawo da hotunansa na bidiyo wai shi bai sama bai kasa ya rike carbi kawai gashi nan iska ta rike shi kawai nan iska iska ta rike shi nan iska ne mana iska ta rike shi ba wai zagin shi nake ba ga shi nan kawai wai gano haka wai ya rike tarbi sai wasu ko ya din bai iya ja ba ku saurara wanda suka ga bidiyon da kansu su je su gani wallahi tallahi bai iya karanta suwatu yasin ba kun ga da rantsuwata ba ta qur'ani kawai yake yi bai sama bai kasa gayi nan shi kenan a hudar da jahilai kasafi ne tsafi ne ku je yin waɗannan abubuwan suna nan to daga izinin Allah ne Allah ya ga dama a samu matsafa a cikin al'umma su ci gaba da tsafin su shi kuɗi shi komai shi kenan kwanaki ma an rika yawo da wani shi kuma mai yin kuɗi sai haka yi wani furfurfurfurfur yana faɗin wasu maganganu ba san me yake faɗi ba yana wani haka da hannu da ya sauke hannunsa kai sai fara haka fir fir fir fir sai daloli su ta zuba daloli na takarda dalolin america kawai furfurfurfur in daloli suka gama zuba suka cika ɗakin sai kuma sai ya juya sai ya sake ɗaga hannun ya murza ya murza ya murza yana faɗin abubuwan da yake faɗi shi kenan sai ya sauke shi ma sai fara furfurfurfur haka sai kawai yiro kudin yau kudin kasashen turai sai ya fitowa fir fir fir fir fitowa ga sunan jajaye sai sun cika wajen sannan sai ya sake murza hannun shi haka ya sai wai na mutane kudi bi iznillah izinin Allah ne saboda wasu sabata wani yanzu wannan abin zai gani kawai shi ke ne ya ruda shi amma ƙarshe sai ya kunyata domin Allah ya ce wala yuflihu sahihu haitu ata duk inda dan bori ya zo mai tsafi matsafi boka wala yuflihu haitu ata to ba shi ba rabon ba rabo har abada ko dai tun a duniya ya kunyata ko kuma a je lahira ya kunyata wala yuflihu sahihu haitu ata shi za ka kalli yadda suke karewa isu isu ko ɗaya ma ɗaya shi ke ne kulumboto ya masa shi ke ne ya je mai da shi ko kuma ya ma wani abin ya koma mai ce daga musiba ce to izinin Allah ne Allah ne ya ga dama amma wani irin izinin Allah ne ya ce a yi a izininsa ne da ya ga dama duniyan nan ta gudana ya dama haka ya ga dama duniyar nan ta gudana a samu matsafa a samu matsakirta a samu bokaye a samu yan kulumbotai duk gasu nan da yawa a cikin al'umma kuma in jahilci yawa dama shine suke yawa in aƙida ke rauni babu aƙida ba a ba a abin nan me kuke ba a dumama aƙida ba a dumama ta ita aƙida tana sanyi tana yin sanyi to ana ta a dumama ta ko da yaushe ta riƙa dumamuwa to idan ba a dumama aƙida ba a karantar da aƙida ba a ma mutane bayani kan aƙida shikenan sai a zo sai a yi ta yi yin waɗannan matsafan sai su yawa a cikin mutane su yawaita amma in ana karantar da aƙida to mutane ba za su yarda da abin da suke balle har su zo wajen su domin su ga su nan ne suke iya tsina nama kansu sai mutum ya ce wai zai maka kuɗi to ba sai ya makan shi ba shi kuma waye ya baka ka bashi kuɗi ya maka kuɗi saboda kai kuma samsul basirati wai ka bashi kuɗi zai ma kuɗi kuma mutum ya ɗauka ya je ya bada a sa masa wasu sharɗa a sa mishi dokokin da in baban shi ya sa shi wannan abun ba zai yi ba a ce sai ya je ya siyo kwalli ko sai ya siyo allura guda kaza ya tashi bai tafi wajen mai sai da allura ya ta sa shi ya ce a ce to ka sai fakiti ya ce a ce kirga mai za a yi ko nawa ne zai siya a ce a ka sai fakiti mana zai ce a shi kirgaggiya zai yake su allurai guda tara aka ce ya kawo sai ka sai fakitin kawai ka huta mana fakitin naira ba bai wuce kaza ba ce a shi guda taran nan za a kirga mushi ya yadda ko nawa ne a saida mushi kuma ya je a sashi a ce je sai goro ko kuma a zo ana faɗin wasu abubuwan da aka yi na ƙarya ne shi ya san ƙarya ne yanzu ya za a yi tsakani da Allah a ce maka wai wai ka kawo ba hagon kuda ba renin hankali ba da rena ma mutane an mai da kai kai ne kuda wai ka kawo ba hagon kuda sai aka ce in ka ce ba za ka yarda ce to ai za mu iya samuwa mu za mu sa su mutanen ɓoye su kawo mana a ce ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo gauran gauran ka kawo gauran bera wai bera gauro saboda rena hankalin ka kai ka zama wawa kuma wani abin da zai baka takaici ka ga mutum ya kai wani mataki na rayuwa in waɗannan jahilan mushirikan sai su zo kawai suna yawo da kwakwalwarsa wallahi wani profesa ne za ka same shi ya kai matuƙa a ilimin boko amma kawai sai ya tashi ya je waɗannan wawayen sun yawo da hankalin shi a ƙasa ana ganin su ba su ne masu makasa tunani in za a yi wani babban taro ko wani abu ya rikice ma ƙasa su ake gayyatowa a ce to gashi an kafa kwamiti an ba su shi ne ma shugaban kwamitin ko shi ne sakatare amma kuma wai sai ya tashi tafi wajen wancan baka janisha kawai ya tafi wajen shi ta yawo da hankalin shi yana mushi abin nan inda za ka gamu da shi ka ce kai ba kauye ne to sai ya kai ka kara kotu ya nuna maka shi ba ba kauye ba amma ga kauyen cina kaga wannan musiba ce Allah ka shiryatar da mu so da kanan al-iznu da Allah yake magana kansa al-iznu al-kauni ne ba al-iznu dini ba Allah ya ga damar a samu matsafa a duniya ya ga dama a yi tsafi kuma ya ga dama tsafi zai iya yin tasiri a kan wanda aka mawa amma Allah baya so shi ya sa sai ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakin na shayatina kafar Allah yana son kafirci ne wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yadda bayinsa baya so bai yadda bayinsa su shirka ba amma shi ya kaddara sadaka Allah ka shigatar da mu Allah ka shiga tsakaninmu da miyagu Allah madaukakin sarki ka ƙara tabbatar da mu akan aqida sahihiya aqida ahlus sunna wal jamaa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan ta da shi da sahabbansa kuma suka karantar da tabi'an su su kuma suka karantar da tabi'u tabi'ina Allah ka shigatar da mu ka shigatar da zuriyar mu Allah ka sokar da alkhairi a cikin ƙasar mu ka ba mu zaman lafiya dukkan wata fitina da take son ta faru a cikin ƙasar mu Allah madaukakin sarki ka kare mu daga ita ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah ka tabbatar da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah ka taimaki shugabannin mu ka dora su akan daidai ka tsare su daga aikata abin da yake ba daidai ba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in